فلا تتقوا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن يكتمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى cewa mutallaqatu matayen da aka sake almadhulu bihinna amma fa waɗanda yake kafin a sake su sun tare a gidan mazan lagairuhunna ba waɗanda suke ba su tare ba zahirin wal mutallaqatu ya ɗau umumi har wanda ba ta taran ba to amma abin da yasa aka fassara da haka saboda wannan yana daga inda yake qur'ani ya tasisin umumin qur'ani nan aya ta zo da umumi amma sai aya ta suratul ahzabi ta zo da cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza nakatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرهوهن سراحا جميلا يا قوة عند سكن من in kun auri mu ba wato in kun auri mu ne sannan ku sake su kafin a ce kun sadu da su to ba ku da maganar wata idda da za ku ce sai sun yi shi yasa abin da ake bukata kawai ku ba su mutu'a ku kyale su su tafi tafiya kyakkyawa shi yasa sai zama an fidda wadda ba a yi duhuli da ita ba sannan kuma ayoyin suratul nisa'i su kuma suka fidda sauran wanda za a faɗa walal aisatu in haka nan wanda yake ta yanke kauna daga jinin hayar ita ayat suratul nisa'am suratul dalaki ta fidda ita wallahi ya isra min al-mahiri min nisa'ikum in irtabtum fa iddatun thalathatu ashhur was-sagirat ba haka nan ban da wadda take karama ita ma wallahi lam yahirna wala hawamil haka nan masu ciki wal ima'u su kuma wa qawlatul hamali ajaluhunna an yawra ana hamlahunna ta da su wal ima'u banda ku yangi mata su ku yangi mata sunna ta bayyana cewa sarki bi za su ko jini bi za su shi yasa nan kuma ƙura'a sunna ce hadisi ne tasisin ƙura'ani shi yasa ita wannan ayar wal mudallaqatu dinnan ƙura'ani yayi tasisin ta hadisi ma kuma yayi tasisin ta ɗayan dangane da kuyangi mata da suke bayi da aka saki wannan tasisin su da sunna ne ya tarabbasuna za su saurara yanta zirna za su saurara bi an fusihinna da kawunansu anin nikahi kadda su ce za su yi aure tukuna salasata ƙuro'in har sai sun yi tsarki uku a da harin tsarki uku wannan shi ne masabar malikawa da shafi'awa da waya kuma daga hanabilawa cewa abinda ake nufi dai tsarki amma hanafiyawa da wata ruwa daga hanabilawa wadda ta fi karfi suka ce ai jini ake nufi jini ake nufi ba tsarki ba sabanin da akan wannan fassara ƙuru'u din nan tun zamanin sahabbai dukkan hulafa'ul arba'atu din nan sun tafi akan cewa ƙuru'u ana nufin jini ne ba ana nufin sarki ba haka ma abdullahi masudin shi ma tafi akan cewa jini ake nufi amma wasu manya cikin sahabbai kamar abdullahi umara kamar sayyidatuna aisha kamar zaid ibn sabitin su duk suka ce sarki ake nufi hakan ma kuma sabanin a tsakanin tabi'ai aka samu wasu cikin manyan tabi'ai irin su ibrahim nahayi suka ce ai jinin ake nufi wasu kuwa irin fuka usawatu na madina su suka ce tsarkin ake nufi to tamri da za ta wuce daga sanda aka yi sakin biha ba idda ga duk macen da aka sake alhali an sake ta bata riga ta tare gidan mijin ba koyar da take karama walistagirati wal'aisati salasatu ashhurin wadda take karama kuwa ta riga ta fara jinin haila ba aka aure ta aka sake ta a wannan hali ko kuma wanda yake ita ta tsufa ta daina jinin haila to su wa'annan iddar su za su yi ne da wata uku iddar mace mai ciki shine ta haife cikinta kara'ani baiwa kuwa za ta yi tsarki biyu ne ko za ta yi jini biyu inda yake ya zo a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wala yahillu lahunna bai halatta ba ga su matan nan an yaktuna ma halakallahu fi arhamihin su ce za su boye abinda Allah ya halitta a mahaifarsu min alwaladi kaman Allah ya kaddara akwai da a mahaifarsu sanda aka sake su to ce su ba da ai sun gama majini sun yi tsarki uku to kada su yi haka wal hairi ko al haira istijala dan gaggawa fil iddati a wajen idda ko dan batawa ga haƙƙin miji fil raj'ati a wajen komi kuma shine malamai suke cewa a babin idda da istibrai dole mace ta yi haƙuri da yadda Allah ya hukunta a kanta idan ta yi wani abu na ta gaggauta wani abu kafin wakacinta kafin wakacinsa to ba za a yadda ba shi yasa da a ce za a saki mace don tana Allah Allah ta gama idda sai ta bayan kwana goma sha biyar matsala daga ɗaukewar jininta kaga an samu akalla dori to dan tana ga ta gama idda sai ta sha wani magani da zai sa jinin haira ya zo mata nan take yana zo mata kuma ta sha wanda zai sa ya ɗauke to wannan ba za a lissafa da shi ba wannan zuwan jinin da ɗaukewar tasa ba za a lissafa da su ba saboda ko ba su zo ba ne yanda yake ga al'ada a gare ta shi yasa dole ta gura malamai suka ce a babin ibada ne mace ta irin wannan shikenan ba ta yi daidai ba amma dai ibada ta ta ta karbu yanzu mace da za ta sha magani a watan ramadan kan jini ya zo mata don ita ba ta son ta rama daga baya shikenan wannan shan maganin nata ba daidai ba ne haramun ne amma kuma in jinin bai zo mata ba ta yi azumin shikenan ba za a ce sai ta rama ba a wannan ba za a ce sai ta rama ba ta yi ba daidai ba amma dai duk da haka ta sha tunda ba za a ce ta rama ba amma in abarin idda ne ko saura'i sai wani abu irin wannan to ba za a yadda da shi ba dole ta haƙura sai ya zo mata yanda Allah ya wato ya daura a kanta kattai wani abu na daban da zai gaggauta shi ko zai jinkirta to aji ma ai ibada ce shi yasa aji ma dan ta yi sai a ce hajjin ya yi amma dai ta yi ba daidai ba to wannan ya kunshi dalili bisa cewa su mata magana su za a yadda da ita fi zalika a cikin wannan shi ne malamai suke cewa tunda an ce akalla tsohuri kwana goma sha biyar karancin tsarki kwana goma sha biyar ashe ta yi ma kenan mace ta idda a wata ɗaya haske ilgazi cewa akan samu mace a sake ta farkon dare daga watan ramadan kuma ran sallah a ce ya halatta ta daura aure gashi bata sha azumi ba ta gama idda to kaga ta gama idda kenan a wata daya to amma daga baya malaman fa malaman da suka zo daga baya na fa suke cewa gaskiya mace in dai tana idda da tsarki ta ce mana ta gama idda a ƙasa da wata uku ba za mu yadda ba sai ta yi wata uku tukuna shine mai laniya zakka kwake cewa wa za ta ƙuru'in fi itidadin bi ashuri wa za ta ƙuru'in fi itidadin bi ashuri haka nan yana daga abin da malaman fa suka zaɓa cewa tun da yanzu amana ta yi karanci a mutane a zukatan mutane galibi mutane ba amana shi yasa mace wadda take tsarki in ta ce ta gama idda kasa da wata uku ba za a yadda ba ba za a ba za a yadda ba sannan to ita shi dai magana zuwan jini ga mace ko ɗaukewarsa ko cewa tana da ciki ko ba cikin dai amana ce Allah ya sanya gare ta yana cikin amana da Allah ya sanya ga ɗan adam inna aranna lamanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan to sannan yan karfafa narko a cikin haka cewa kasi wasa da wannan magana kasu boye abinda Allah ya halitta a mahaifarsu bi kaulihi da yace in kunna yuminna matuka ce sun yi imani billahi da Allah wa lawil lahir matuka sun imani da ranar lahir ayyan bagi ay ya kamata an yamna ahunna imanu imanin da suke da shi ya hana su daga wannan imanin ai yana hana banna dama ana faɗa al-imanu qaidul fath la tukumu min ba banna ko irin ga tsarin da Allah ya ce ka bi kai ka ce ba za ka bi ba ka ce wai bara da baki za ka nuna ai kai ka bi to wa hunna mazan su azwajur rajiyat min hunna nan yana daga inda aka yi adafi aka adata hasi akan ayani aka ce kowanne yana nan bisa matsayinsa amin yana nan bisa umuminsa hasunan da aka adabta a kansa bai sa ya an yi tasirinsa ba haka nan kuma shi a hasin yana nan bisa hususinsa don an adabta shi akan ami bai nuna cewa ya dau husu umumi ba tunda a can wal mutallaqatu da aka ce ami ta wannan bangaren kuma abinda ake nufi shine ya hada da mace da aka sake ta saki daya da wadda aka sake ta saki biyu da wadda aka sake ta saki uku kai kowane irin saki ma aka yi mace ya shiga cikin wannan wani mudallaka to amma nan da aka ce wabu ulatu hunna dukkan mace ne da aka saki duk macen da aka saki ne mijinta yake da dama ya kome da ita a ai ba haka ba sai wanda yake bai kai uku ba ko sai wanda yake ba uku ba ko wanda yake ba ba'ini ba ne shine ake cewa akwai dama ko sa'an aka ce shi hatsi ne wab'ulatuhunna mazansu azwajur rajiyati minhunna mazan wa'anda aka sake sake na kome daga cikin su aha o su suka fi cancanta bi raddihinna da cewa su kome da su bi muraja'atihinna da kome da su walau a bayyana ko da sun yi kome da mace wadda aka sake sakin da bai kai karshe ba hakki ne namiji ba hakkinta ba ne ba hakkin iyayenta ba yasa duk matar da mijinta zai ce ya kome da ita ta ce ita za ta koma ba ta sani ta saba wa Allah ko duk iyayen matar da aka saki saki na kome a ce an yi kome da ita ta ce ba za ta koma ba sun saba wa Allah don ko ba hakkin su bane ba hakkin su bane abin da ke akwai kawai in an ga mijin yana cutar da ita to sai dai a ɗau mataki akan cutar wanda yake mata in ƙara ce a kai shi in ma menene a kai amma dai ba a ce ba za ta koma ba dan ya shi miji ya ce yayi kome da ita iyayenta sun ce su ba su yadda ba ai cutar ta yake wannan ba dama ce ta su ba ba dama ce ta su ba in cutar ta yake su kai ƙara amma koman da yace yayi komai yayi ta dawo matarsa saboda so da yawa akan yi banna irin wannan a ga miji wanda ya saki ya ce ya yi komai amma haka kawai iyaye ta suna da dalili amma dai a shari'ance ba haƙƙinsu ba ne abinda za su yi ko su ga ko dalilin su shine sai dai su kai ƙara akan wannan sai dai su kai ƙara akan wannan kuma dole a ƙasan nan musamman wanda suke alƙalai idan da shari'a hukuma za ta gane Allah da an yi kotuna musamman na jin ƙararrakin da suka shafi auratayya ko zamantakewa tsakanin iyali saboda su da yawa su ɗin ma suna ƙara haddasa irin afkuwar wannan banna so da yawa sai zama ga banna tana afkuwa amma a je gaban su ba ruwansu ko su ja wakaci a kai ko kuma ma su nuna su ba su damu ba abu bane ba abu bane da ya dame su wani ko ringa alkali ne ringa togaciya cewa to shi ma yasa ba haka ake mata ba me yasa wannan dai haƙƙi ne wani duk mai haƙƙi ya zo wajen shari'a a bi masa haƙƙinsa in kai ka ce ka yafe shikenan ai abu ne mai kyau mutum yafe amma wanda yake bai yafe ba ai yana da haƙƙin a bi masa haƙƙinsa dole ka bi masa haƙƙinsa ba ka ce ai to tun da kai ma ka yafe ko ka ta yafe me zai hana shi ma ya yafe mutane ba san abin da suke ba a'a matukar akan haƙƙinsa ne ka bi masa kin ɗaukan maslaha baya saryawa da mutum mai haƙƙi haƙƙinsa kin ɗaukan maslaha baya saryawa da mai haƙƙi haƙƙinsa to a su suka cancanta da kome da su walau a baina ko da sun ke fi zalika a zamanin iddan nan ai zamanar tarabbusi ai zamanin da aka ce su saurara wa in kala idan miji ya ce raja'atuha a na yi kome da matan nan da na saki sai ta ce in karar idda ta yo ni da mijin na ce ya kome da ni ai na riga na gama idda to ba za a karbi wannan kauli ba wannan magana ba daga gare ta in dai sai da ya ce ya yi koman da ita ne ta ce ai ta gama idda to sannan ba za a saurara mata ba a wannan ba za a ji da ita ba kawai ba ka son ki koma ne shi yasa kike neman hanzari na sai ki koma dole sai kin koma ba ta sace ke wa idan ko kafin mijin ya ce ya yi kome da ita ne matan nan ta bude baki ta ce idda ta ta kare sai bayan da ta faɗi wannan magana sai mijin ya ce ya ai yayi kome da ita to kubila sai a karbi maganar tata sai a karbi maganar tata a sannan akwai dogon bayani dai akan irin wannan wannan an koma da tattafan fikihu za a gani musamman kamar a makutasar wanda dama a nan kasar ko kasashe da yawa da suke bin masarar malikawa ke ɗauka shi ke gaggaba musamman fasali guda ya ajiye fasulun ya taji umman yanki huwa in bika ihramin and wannan fasalin muhimmi ne a san shi don wa'annan hukunce hukunce hukunce hukuncen komi fasulun ya taji umman yanki wa in bika ihramin to to ina rado islaha matukar suna nufin kyautatawa inda manufarsu kyautatawa bai zalatul bahshati bainahuma da kusa da kewar da take tsakaninsu ya zama shi mijin ne ya ga sakin nan da ya yi ai bai dace ba da zai iya ƙara haƙuri da ita ko ita ce ta nuna nadama to ba cutarwa ba ga mace wannan sharaɗi da aka kawo ba wai sharaɗi ba ne akan ingancin koma amma sharaɗi ne akan samun kubuta wajen Allah tabaraka wa ta'ala mutumin da ya saki mace sannan ya dawo da ita ba wai don ya gyara zaman da ke tsakaninsa da ita ba a'a don wata manufa tasa da yake son ya cimma to wannan ya yi laifi wajen Allah amma dai haka ba zai hana a ce koman nasa daidai ne ba tunda wannan niyya ce ta zuci mun ko ba ganin zuciyarsa muke ba umirtu an ahkuma bil zawahiri wallahu ya tawallar sarari an umarce ni ne in hukunci da abin da yake zahiri shi yasa wanda ya kome da matarsa da nufin ya cutar da ita to wannan kuma shi da Allah shi da Allah ya tabbata ko da mu mun ce mun yadda da komansa to amma wajen Allah fa laifi ye laifi ye babba to ya wato wa hota duru ala kasrihi wa qad ha la wa qad aha ba dan yanke yanke ta ba anil halasi daga ta samu kubuta daga gare shi kada hadin wato maf'ulun li ajalihi ne ko ma'dufi ne kan maf'ulun li ajalihi la irarar da maf'ulun li ajalihi ne wa kada ha to shi kuma wato ma'dufi ne a kansa tunda an ce shi baya ba a baya kididdiga ko maf'ulun li ajalihi yanda suyudi yake fada a farida wanda me yake farida ya suyudi ya kawo wannan maganar wajen wizard ta kadima ko fil mutamadi wal man a fil halaini li ta'addudi mafulun li ajalihi baya zuwa muta'addidi to wannan kwadaitarwa ne bisa nufin gyara mutumin da ya saki matarsa zai kome da ita ya zamo manufarsa da koman don ya gyara zaman da ke tsakaninsa da ita don ita kanta ya gyara rayuwarta ba ya dawo da ita don ya cutar da ita ba shi ne ba sharadi ba ne ga halaccin koman ko da ba haka koman ya yi wa haƙo a can a baya an ce wa buɗolatu hunna a haƙo birar da hinna wannan ba tafrili a cikinsa la haƙƙa li gairihim fi nikahihinna dan ba haƙƙi ga wani mazansu da suka sake su a cikin su aure su fil iddati alhali suna cikin idda matakar suna cikin idda ai dole a kyale sai sun gama idda sannan ma wanda zai aura ya aura amma su mazan da suka sake su su kadai suke da dama su ce sun yi kome da su a ce kuma koman yayi wala kunna ai alal azwaji mislu allazi lahum alaihin su mata suna da haƙoƙi akan mazansu irin haƙoƙin da su ma mazan suke da shi a kan matan minal hukuki na daga haƙoƙi daga haƙoƙi bil ma'arufi da kyautatawa da duban abin da ya dace mutum shi kansa ma'auni ne shi kansa ma'auni ne balilin sanu ala nafsihi basira shi yasa da abin da ya dace shari'an ta fuskar shari'a dole a dubi shari'a a nan matsalan zai dinka mata tufafi sai ya dinka mata mai bayyana jiki shari'a ta yadda da haka ana ta yadda da haka ba ba ta ko namiji ma cewa aka yi ba daidai ba ne ya sa tufafi mai alamta jiki ko wa kuriha muhaddidu wa kuriha muhaddidu cikin motar sarko an ƙi tufafi mai alamta jiki ko daga namiji ne to ga mace ko daman haramun ne a ce ta sa tufafi da zai ringa bayyana sufofin gaɓoɓinta to idan ya ɗinka mata duk da tufafin ai yayi ba daidai ba don ya zo da abin da ba daidai ba a shari'a wa adata kuma abin sani ga al'ada yana mawadaci Allah ya hore masa ya tashi ɗinka mata ya ce shi a tamfa ma 'yan kasar nan zai dinka mata ko karama zai dauko ya dinka mata al'ada ba ta yadda da haka ba shi yasa dole a dubi abinda al'ada za ta karba a dubi abinda shari'a za ta karba daga kyakkyawan zama a kyautata zama da juna miji ya kyautata zama da matarsa mace ta kyautata zama da mijinta watarkin rirari da barin cutarwa kan miji ya cutar da matarsa kan mace ta cutar da mijinta wajibi ne miji ya ci da matarsa ci da mace wajibi ne akan miji duk irin kudin matar in matar nan ta fi kowa kudi a duniya to amma mijinta ne yake wajibi ya ci da ita ala sabi halihima ana duban nafakan nan dangane da halin su biyu da halin shi mijin da halin ita matar da kuma duban dukiyarsa wa adatul baladi da duban al'adar garin da duban al'adar garin shi yasa ga irin wannan malamai wannan kaulin da shi abla ya kawo shi ne ya fi cewa ba a ce matsalan an yi mata tufafi biyu a shekara na sanyi da na bazara shi kenan ba a za a ce a duba al'adar gar idan al'adar garin duk wata ma miji dinka wa matarsa tufafi yake shi yanzu ya aure ta ya ce wa shari'a ba ta ce haka ba za a ce a shari'a nan cewa ta yaba al'adar gari inda ko garin nan kafin ka aure ta ka san abin da ake haka ake yi shi yasa haka ne yake wajibi a kanka kai ma ka bi idan da tun farko ba za ka ba sai ka faɗa mata to ni yadda fa mutane suke ni ba zan yi ba ni yadda mutane suke ba zan yi ba iyaka kaza zan iya yi amma tunda baka yadda ka faɗa ba ai dole irin tsarin da ake bi a wajen matuƙar shari'a ba ta yi hani daga bin wannan tsarin ba ai ya zame ma dole ka bi wannan kuwa ai shari'a ba ta yi hani daga gare shi ba ko ba bane wanda za a ce ai shari'a ta yi hani daga gare shi mafificin wanda mutum ya kyautata wa iyalinsa to khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama wasadaku hakanan ma sadaki wajibi ne akan miji idan aka ce za a yi aure bisa sarar da sadaki gaba daya to auren ma bai inganta ba amma idan aka yi za a ba da akallu sadaki duban shari'a to shikenan amma mijin nan ne dai dole zai ba da sadakin nan haka nan kuma wajibi ne ya tsare ta ya kulle ta ehem, ba ya aure ta ya saka mata ragama da ita da mara aure duk daya ba wannan saɓanin tsarin shari'a ne malamai suke cewa yo ai wanda ma yake gane matarsa tana fita ba da ƙarfan hujja wadda shari'a za ta karba ba to ai ya zamo fasiki don koko shaida ya bayar ba za a karba ba ba kuma za a bi shi limi a sallah ba man taraka zaujata amdan ta harjo badiyatan a ɗarafaha tabarraju fala shahadata lahu wala imama Aha, ba ba shi da ba shi cikin wanda za su ba da shaida ba su cikin wanda za su yi limanci to haka nan wajibi ne miji ya tsaya ya sanar da matarsa abin da yake wajibi a kanta ba a ce mace ta je wani waje ta koyo ba sai in ya zama mijin ba zai iya ba amma kuma mijin wanda bai iya ba kai ya ɗauka don ya ce ta je wani waje ta koyo shi kenan ai shi ya gama a'a ya nuna jahili ne shi har bai cancanci a ce yana da wani matsayi a addini ba tunda ya aka yana namiji kuma a ce mace ta fi shi ilimi ya ko sai ta je wani waje za ta nemo ilimi don ta je ta nemo ta dawo shi bai sani ba ai ta fi shi kenan ai ta fi shi kenan to da umarni da abin da yake kyakkyawan aiki idan ya zamo dai ba za ta iya tsayawa da abin da yake wajibi a kanta ba sai ta fita ta nemo ilimin ta koyo ilimin ilimin wannan abin da yake wajibi to a sannan fitar ta ta zama wajiba yanda shuabla din yake faɗa a kasidarsa idar tikabu a haƙƙin rori kad wajaba yukaffiru jahalu in za kana isyana saboda akwai ka'ida da take cewa yurtakabu a haƙƙin rararai ne ana aikata abu daya daga cikin abubuwa biyu wanda yake dukkanin su cutuwa ne abu amma sai a aikata wanda ya fi sauki a cikin su in ya zama ba makawa sai an aikata daya to a sannan sai a aikata wanda ya fi sauki a cikin su me yasa yace jahilci jahilci abu ne mummuna zai iya jefa mutum a cikin kafirci da gaggawa bai sani ba in an ce fitar mace waje sabo ne to jahilci ko zai iya kaiwa ga kafirci shi ko sabo don munin sa inda bai kai kafirci ba ai bai kai munin kafirci ba kafirci shi ne babban mummunan sabo wanda ba kamar sa shi yasa kenan sai a yi irtikabu a hafin rarrarai ne to kuma ya za ya umarce ta da abin da yake kyakkyawa ya tsaya ya umarce ta da abin da yake kyakkyawa wata kudin nafakatu nafaka na saraya ci da mace ya saraya akan mijinta idan ta ki yadda ya sadu da ita in ta ki yadda ya sadu da ita ko ta fita daga gida ba da yaddarsa ba ta fita ba daga yaddarsa ba to sannan ci da ita ya saraya wala yamna'uha ولا يمنعها مزاورة ذوي مهار تو to ai wala wa yamna'uha din ya fi daidai lamun da aka sa namu shine ba daidai ba wa yamna'uha zawi maharimiha shi miji ya hana matarsa cewa za ta ziyarci yan uwanta illa da uzurin sai fa in akwai dalili in akwai dalilin ziyara to sannan ya kyale ta ta ziyarce su amma in ba dalili kawai za ganin yata ne ko ganwata wannan ya hana ta daidai ne sai in akwai dalili limanin mace wajibi ne ta kiyaye dukiyar mijinta kar ta tozarta ta ta kyautata kuma ga dangin mijinta ga iyalin mijinta wal iltizam wajibi ne ta dora wa kanta karbar umarninta duk sanda ya umarninsa duk sanda ya umarce ta ta bi sai dai ya umarce ta da abin da yake sabon Allah to wannan kuwa la da atali makhluqin fi ma'asiyatil khaliq ba abin mahaluki a cikin sabon ubangiji mahalice to wa Allah ta haruja illa bi iznihi wajibi ne akan mace kar ta fita daga gidan mijinta sai fa da yaddar mijin kar ta ce za ta fita sai da yaddarsa in ta fita ba da yaddarsa ba to har ta dawo mala'iku da an ta suke wajen rizali alaihin na daraja amma su maza an fifita su akan mata ko da yake an ce irin haɓawakin da maza suke da su akan matansu to su ma matan suna da su akan mazan amma aka ce duk da haka dai mazan sun fi farilatu akwai fifiko da mazan suke da shi dangane da haƙƙin nan daga cewa dole ne mata su biyayya ga mazansu saboda su mazan ne suka ba da sadaki wal infaki kuma su ne suke ciyar da su suke ci da matan yadda nan gaba za mu je a suratul nisa'i an rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima farrara Allahu baram ala ba'rin wa bima anfaqu min amwalihim to fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallahu to wallahu ubangiji azizu magwayi ne fi mulki a cikin sarautarsa ya wuce ya tsara wani ya ce ai ba haka ba wanda kudi ya ce ba haka ba shi yana da nasu tsarin daban to zai je ya tadda Allah zai je ya tadda Allah la yu'tararu alaihi ba a yin itirari ba a yin jayayya da Allah fi amri a cikin duk wani lamari da ya tsara cewa ga fi amrihi a lamarinsa hakim kuma ubangiji gwani ne fi ma da barahu li halki a cikin abin da ya tsara ga halittarsa la ya mu Allah ba umarni illa bima huwa sawab sai da abin da yake katarta dai abin da Allah zai ce ayi to katarta ne in an yi za a samu mafita yasa hakkin bawa wani musamman wanda yake ya ce ya san Allah to ya bi umarnin Allah wannan ce mafita gare shi ba ya tsaya bin umarnin wasu ba ayyo an yi taro an ce mata a dina kaza ko an ce kaza a Allah ne ya ce ai tunda ba Allah ne ya ce ba ko umarnin waye ko tsarin waye to ya ɗauki kayansa ya je in zai iya yi amma kai da ka san Allah ka yadda da Allah za ka ba Allah min na kai na ɗaukan wani tsarin wani ga tsarin gwani ga tsarin ubangiji wanda yake gwani at-talaqu الطلاق مرتان وإمساك بمعروف أو تفريق بإنسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون.
الطلاق سكي أي التدليق الشرعي أي سكي ده شريعة تيد ده شيء wanda miji yake da damar a ce ya yi kome bayan sakin ko ku gida sakin da za a iya yin kome da mace wadda aka saka bayansa marata ne biyu biyu in ya haura biyu ba magana kome sunata ne guda biyu maratan ba da marati in ana so a yi saki sakin da shari'a ta yadda da shi wanda ba za a ce an keta shari'a ba sai a saki mace mara bayan mara donar jami ba a ce za a hada a saki mace saki biyu ko saki uku ba wakaci daya to wannan saki ne wanda yake bid'i wanda haramun ne ko karahiya akwai inda yake haramun akwai inda yake karahiya sakin duk da ba sunni ba ne zai zama ko dai haramun ko karahiya illa iyaka malamai da yawa sun tafi akan cewa saki koda wanda yake bid'i ne to amma haka din bai hana ya afko shi yasa da zai saki matarsa saki uku a kalma daya saki uku ne ya sake ta saki uku ya ta ba daidai ba amma ta saki uku an ta sako saki uku cewa abuwa sakin cewa sakin ya yi shi haka ba daidai ba ne bai hana a ce sakin ya abu ba bai hana a ce sakin ya aku ba to ta imsaku abinda yake kan miji bayan ya saki matarsa saki biyu to ko dai in ya dawo da ita ya rike ta ya zauna da ita bi ma'arufin da kyautatawa alaiku abinda yake an sani gare ku ba da rajati bayan an yi koma wal ma'arufu shara abinda yake ma'arufi ko kyautatawa a shari'a linnika shine kowa a cikin ma'aura ya ba da haƙoƙin auratayya ya zama da haƙoƙin auratayya yana bayarwa mace ta zama da haƙoƙin auratayya tana bayarwa a wa husnu sobati da kyakkyawan zama ba wai kawai ba da haƙoƙin ko tsare-tsaren na shari'a ba a'a da kuma zam kyakkyawan zama da kyakkyawan zama tsarin shari'a bata ce mace sai ta wa mijinta dariya ba bata fito fili ta faɗa haka ba to amma ita macen ta ce ai ita za ta yi duk abin da ya ce amma fuskar ta a daure za a ji daɗin zama kuwa ai ba za a ji daɗin zama ba Eh, ko kuma shi duk hakokinta ya ce zai bata amma koyaushe fuska a murtuke Eh, shi ma zai za a ji daɗin zama ai ba za a ji daɗin zama ba Eh, shi ya sa wa husnul suhbati bayan ba da hakokin nan a fasaya a kyautata zama a kyautata zama da juna au tasrihun in ko an san haka din ba za ta yi ba wannan din ba za ta samu ba a zauna din zaman lafiya to a sauwaka wa juna yarsaluhunna mazan nan su sauwaka wa matan nan bi sanin da kyautatawa da an yaskuta shine shi mijin da ya saki matar ko da sakin da yake yana da damar ya kome ne ya shiru kai ya ce ya kome da ita har sai iddata ta kare shi ke zai ta je ta yi aure aure tsarkata salisa ko da saki na uku ya sake ta saki na uku to wallahi bayan ta gama idda wallahi lulakum ba daidai ba ne gare ku ayyuhal azwaj ya ku mazaje an ta ku ce za ku karbi shay'an wani abu ma a ta tumuhunna daga abin da kuka bayar ga matanku minas sadaki ko sadaki ne wa gairihi ko wani sadaki idza dallaqtumuhunna dan kun ce kun sake su dan miji ya saki mace ya ce ai sai ta mai masa da wani abu wannan ba daidai bane a duban shari'a eh domin al'adar mutane in an samu jayayya an samu husuma an yi fada sai su ce za su nemi abin da ya fito daga gare su no da kushe wajen auren ki to sai an biya ni ko duk wannan kayan ni ne miki a bani kaya na shi shari'a ba ta yadda da haka ba fahun rima alayhim shi yasa aka haramta gare su sun mastasanar hul'a min zalika sannan ubangiji ya fidda hul'u daga wannan sakin da mace ita ta nema daga miji bisa cewa za ta bashi kaza ya sallama mata don ya sallama mata koko shi ne mata ta yin haka ya ga alama cewa ko ba ta jin daɗin zama da shi ko ba ta son sa ya ce to inda za ta bashi kaza ai shi zai sallama mata zai kyale ta zai sake ta to in irin wannan ne wannan ba laifin shi ne bi kaulihi Allah ta'ala ya ce illa an ya hafa sai fa idan ma'auran suka ji tsoron ai zauja ne ai mijin da macen suka ji tsoro Allah ya kima hududallah cewa zaman nan da za su da juna ba za su iya tsaye da tsare-tsare na Allah ba za a samu bauɗewa daga gare su Allah fa alama hudda lahuma cewa ba za su aikata abin da aka iyakance musu ba daga haƙoƙi bi hanta hafal mar'atu ya zamo mace tana jin tsoron an ta'asiyar laha daga saba Allah game da lamarin mijinta bi adami da'ata ya cewa ba za ta iya biyayya ba gare shi saboda tana kinsa saboda tana kinsa wa hafa zauju shi ko mijin ya ji tsoron an yi atadiya alaiha ya zalunce ta iza lam tudihu idan ba ta bi shi ba ko dai duk wani dalili dai duk wani dalili wanda yake daidai abinda da yake akwai annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗakar da mu cewa babban abin da yake haddasa iyayya ko rashin fahimtar juna tsakanin ma'aurata shine rashin sa lamarin Allah a gaba amma matukar ma'aura sun sa lamarin Allah a gaba to ai abu ne mai wuya a samu kiyayya ko rashin fahimtar juna tsakaninsu la ya furiku muminun muminata in kariya min ha hulkan rariya min ha hulkan ahar ai mummuni ba za ta yi a ce ta ko ina shi wa- mace wadda take mummuna ba ta yi masa ba domin ko ko da akwai wani abu da ba ta iya ba ba ta iya ɗaura zani ba ko ba ta iya ɗaura ɗan kwali ba ko ba ta iya murmushi ba to amma kuma zai yadda da wata ɗabi'a daga gare ta ta san in lokacin sallah ya yi ta tashi ta yi ko ta san cewa da daddare ta tashi ta yi ta ibada Eh, wanda yake mummune ko ya ga an tsaya ana ta ibada gaban Allah to me zai birge shi irin wannan ai bai da abin da zai birge shi irin wannan to yasa in ya zama an samu rashin jituwa to galibi ba a sa lamarin Allah ne a gaba ba Eh, galibi shi ke haif- eh, haifar da haka Eh, fa in yibtu mutu duk dai inda dai aka samu wani dalili da zai iya sawa a yi hul'u shikenan an yi hul'un daidai ne illa iyaka malamai suka ce kake zamo shi ne yake cutatta inda an tabbata shi yake cutatta ta ba shi wani abu don ya sake ta to wannan ya karba ya sake ta in sakin yayo amma dole a karbe kayanta a dawo mata da shi kuma haka din bai hana afkuwar sakin ba to ga in kiftumu idan kuna jin tsoro a yuhal ko kamu ya ku masu alƙalanci masu shari'a Allah ya ce ma da lahi cewa ba za su tsaye da iyakokin Allah ba ma'auratan nan ba za su zauna tsarin da Allah ya ce su zauna a kai ba fala junaha alaihima ba laifi a kansu fi maftadat bi a cikin abin da mace ta bayar da miji don ta fanshi kanta don kanta daga dukiya liƙaha domin ya sake ta Ai ba laifi a kan mijin don ya karba bisharɗihi in fa ya cika sharuɗa in ya cika sharuɗa wato shine eh, ibn Juz- Juz- juzai yake faɗa a cikin kawanin fikihiyya cewa sharuɗan hulɗu guda uku ne shi abin da za a ɗauka a baya ga mijin ya zama abu ne wanda za ta yi ya mallaka abu ne wanda yake ya halatta a sai da shi sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu kuma kada hul'un ya jawo ya jayar zuwa abin da ba daidai ba kamar a yi hul'u bisa bashi ko a jinkiri to ba daidai ba ne sharaɗi na uku shine ita macen da ta ba da hul'u ya zamo ta yi ne da son kanta don tana ganin ita gwamma a ce ta rabu da mijin nan ba dole aka yi mata ba ba kuma cutar da ita aka yi ba wannan ne yasa ta yi don haka ne hulun ya yi amma dole za a mai mata da kayanta kuma su a wajen malikawa dai suka ce ba sai lalle mace ce take ba da hul'u ba ga miji don ya sake ta wani ma ko da ba dan uwanta ba ya iya bayarwa Eh, kuma idan mijin ya karba akan ya zai- ya saki matar to ta saku ko da ita bata so ba ko da ita bata so ba ta bata yadda ba bata yadda ba amma shi mijin ya ga a bara ya karbe kayansa bara ya karbe kayansa ya sallama mata shikenan sakin ya afko sai zamo sakin ya afko to da sharaɗinsa walalin zaujati ba laifi a- ga matar dan ta ba da hulu dan ta ba da abin da zai mijin zai yafe mata zai sauƙaƙa mata a sharaɗin hulu ya zamo ta bayar ne da zaɓin kanta ba dole aka yi mata ba ba wani ne a can yi mata dole ba kuma ta bayar ne dan tana son rabuwa da mijin da kirahin ba dole aka yi mata ba da ba kuma dan yana cutar da ita ba idan aka rasa sharadi daga sharuɗan nan to sakin ya zarce na hazar da lagu a sakin ya zarce amma sai a mai da dukiya sai a mai wa da matar abin da ta bayar tilkal hakamun masuratu tsare-tsare nan da ake ce muku bayani a kai minan da kahi da daga yadda za ku yi aure ko rantsuwa ko ila'i da saki da wani wannan hududullahi tsare-tsare ne na Allah in kuna son ku sanya Allah ya tsara muku a cikin duk wannan lamarin to ga an faɗa muku ma mana'a min tajawuzi abinda Allah ya hana a ketare shi ka ce za a bi wani tsari daban ba na Allah ba dan an bi tsari daban ba na Allah ba to an ketare tsarin Allah talata ta duha shi yasa bayan Allah ku kiyaya daga ce ku ketare tsarin Allah ba ku ba ketare tsarin Allah wa mai ta da hududallahi duk wanda ya ketare tsarin Allah fa'ula'ika masu wannan aiki masu ketare iyakokin nan na Allah kuma zalimuna su ne kama azzalimai ba azzalimi irin azzalimin da ya ketare tsarin Allah ga yanda Allah ya ce ai abu ya ce ai ba haka za a yi ba ga yanda za a yi dan dallaka ha فلا دليل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره Mm.
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
in dallaka ha idan miji ya saki mace ba'a da sintaini bayan da ya sake ta saki biyu sai ya ƙara wani sakin kala ta hillu lahu to matan nan bata halatta ba gare shi ce zai aure ta min ba'du bayan sake saken nan guda uku min ba'du salisa bayan saki na uku lil hurri a haƙƙin wanda ya kaɗa wasaniyati lil abdi ko bayan saki na biyu idan bawa ne zai zai ba da wahidati ya sake ta ɗaya bayan ɗaya har ya kai ukun nan ga ɗan ko har ya kai biyun gabawan ko ko shi ɗan da ya tashi haɗa ukun yi gaba ɗaya wakaci ɗaya ce da matar ita ce sakakkiya ce saki uku to shi ma dai ta saku saki ukun fala ta hillu lahu ba ta halatta ba gare shi bayan wannan hatta tankiha zaujen gaira sai ta auri wani mijin daban ba shi ba wada a ce ya sadu da ita ko shi mijin da ta aura saduwa wanda take a bai halattawa da a ce zai sadu da ita tana cikin jinin haira to wannan saduwar in bai sake saduwa da ita bai sake ta bai halatta a ce ta koma gidan wancan mijin na baya ba ko kuma tana cikin harama da haji ko tana cikin azumi musallan na farilla a ko na nafila ma wanda ya riga ya mata izini amma tana cikin azumin ya sadu da ita to duk ya aikata ba daidai ba wannan saduwa da ita a wannan halayen duk ba daidai ba ne shi yasa ba ba zai halatta ta ba ga wanda yake ya ya sake ta a baya a aure wanda yake ingatacce kuwa wanda yake li- ya lizunce banda wanda yake akwai tahariri ko abin da ya kama da haka a cikinsa duna wada'in zarar ɗaura aure da ita ba tare da saduwa ba wannan bai halatta ta cewa ta koma ga mijinta na baya da aka ce ya sadu sai mijin nan ya sadu da ita zarar fakar da hashba ya wadatar ba lalle sai mani ya fita daga gare shi ba a haka nan saduwa da ita a cikin jinin haira wannan bai wadatar ba hakanan auren shubha auren da yake na shubha ne shi ma baya wadatarwa hakanan auren mai halattawa alazi ya tazawwajuha wanda zai aure ta don ya halatta ta ga mijinta to shi ma bai halattawa da eh, da shi da ita duk eh, sun sun shiga cikin la'anta Eh, duk sun shiga cikin la'anta kuma bata koma gidan mijin ba niyyatul mar'adi sai dai a nan fa wajen malikawa da wasu malaman da yawa suka ce ba a isna da niyyar ita matar mace da a ce mijinta zai sake ta sake uku ta gama idda ita ba abin da yake gabanta irin a ce ta koma gidan mijin can na baya da wani sai ta yi kokari ta yi aure ba da niyyar ta zauna ba manufarta dai kawai ta samu dama komawa to wannan bai hana in shi mijin nan na biyu ya sake ta ta koma gidan wancan mijin ba Eh, ta iya komawa saboda wannan duk niyya ce take amma ba ta san me za ta gamu da shi a gidan in ta je ba ta yi duk tunanin da take na wancan mijin in ta je gidan wannan mijin na biyu ta manta da shi Eh, ta yi ta manta da shi duk duk duk abin da take tunani game da shi ta yi wannan mijin na biyu ya fi shi Eh, shi yasa aka ce ba a duban ita niyyarta wadal muhallali lahu hakanan ba a isnan niyyar wanda za a halattawa da a ce da shi mijin da ya sake ta sake ukun da ita su- suka gama kai cewa to bara a samu wani ya aure ki ban in ya so ki san yadda za ki ki fito kawai mu koma auren mu to wannan dai bai hana in wani ya aure ta ya sake ta su koma ga auren nasu ba shi ne yadda ake duba ta shi mai auren shi mai auren daga baya matukar zai aura ne don ya halatta ga mijin baya to shi ne bai halatta ba kuma wannan auren ba zai taba halattawa ba to fa'in tsallaka ha idan azzauju sani miji na biyu ya sake ta fala junaha alaihima to sannan ba laifi akan ma'auran nan azzaujatu wazzauji al-awwal matan nan da mijin nata na farko an yi taraja su koma ilan nikahi zuwa aure bayan kira'in iddati bayan karewar idda kuwa sai ta gama idda fa in zanna idan dai suna kyakkyawan zaton ai galaba ala zannihima ya zama yarin jaya bisa zaton su an yi ƙima hududan lai cewa in an dawo auren nan za a zauna ne a yi zaman da Allah ya ce a yi za a tsaye da iyakokin Allah alwajibatu ko alwajibata alwajibata wanda suke wajiba a cikin haƙƙin auratayya fi haƙƙin zaujiyyati a haƙƙin auratayya wa tilka al-ahkamul mas'ula hukunce hukuncen da ake ta muku bayani akai hududullahi tsare-tsare ne na Allah yi bayyinu ha yake ta bayyana ta liƙaumin ya alamuna amma fa ga wanda yake sun sani sun san me suke ciki babban sanin bawa ya san Allah ya san umarnin Allah ya san tsarin da Allah yake so ya fito wannan shine babban ilimi duk ilimin da bawa zai samu idan ya zama ya ras- ya- ya rasa wannan to ai ko kungurmin jahili ne wanda duk bai san Allah ba ko bai san tsarin da Allah yake so ya- ya- ya bi ba to wannan ai kungurmin jahili ne duk abin da duk abin da zai sani duk abin da ya sani jahili ne Eh, ya tadabbaruna da suke lurar abin da aka bayyana musu suke aiki kuma da abin da ilimin nasu ya hukunta a tsaya a yi aiki da abin da ilimin ya hukunta ba a ce za a yi ilimin amma ba a san a yi aiki da shi ba wanda ake cewa irin wannan shine mutum yake ko fadawa mummunan matsayi har ya zamo a fara da shi wajen azaba kafin ma a yi wa masu bautar gumaka azaba wa amilun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan to ولما دخل رجل امرأته lokacin da wani mutum ya saki matarsa فلما دنا امتراء عدتها yayin da karewar iddata ta ku- ta kusata رجعها sai ya ce ya yi kome da ita فطلقها sannan ya sake ta don ya cutar da ita فطلقها.
sai aya ta sauka sai aya ta sauka ita ce to وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وصلوهن بمعروف ولا تمسكوهن بمعروف لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه mm, ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به mm.
واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
kada lakatum nisa idan kuka saki mata fa balagana ajalahunna ya zama suna dab da a ce sun gama idda ƙarar na ajalahunna suka kusaci gama iddar su in kira a idda ta yana shine karewar iddar su ba amsu kohunna to kuma zan na fai sake ku yi kome da su bi ma'arufi amma da nufin alheri da nufin kyautatawa in halattun zalika wato ku komo da su in kuna nufin haka amma zaman kun yi ne dan ku kyautata musu da an turaji ohunna shine ku kome da su alhali kuna masu iya kiyaye iyakokin Allah a cikin tsayawa ku da haƙoƙin auratayya ausar hunna ko kuma idan wannan ba za ta samu ba to ku ce ku ne bin gari ai wane wance halinta mummuna ne ai shi yasa na sake ta shi yasa na sake ta da zama kawai kuna yawo kuna tallata su cewa ai marasa kirki ne nan kawai kun rabu da su a ku kyale su in ba su yi muku ba za a samu wanda za su yi ba lalle dan zama da wannan kai bai ma ba ka ce ai ba wanda zai iya zama da shi ta yi wani ma wannan yake nema Eh, ta yi wani ma shi irin wannan yake nema to ba shi yasa eh, wato au- bi an tatrukuhunna shine ku kyale su har idda su ta kare ba tare da kun jawo musu doguwar idda ba wala tun su ko hunna an ku ce za ku rike su bin rajati da yin kome da su riraran ne ku cutar da su maf'ulun lahu maf'ulun lahu ne wannan riraran din litata du dan ku shishige alaihinna da zanen linnabi ne wanda suke cewa wal man atil hali da litta'addudi suka ce ba dama a ce maf'ulun ne shi ma li'ajalihi ne daman dai bai cika ɗaya sharaɗin ba shine bai zo ah, wato masdari ba sai dai an sa masa lamun ta'alili amma duk da aka suke cewa ba za a kaddara shi matsayin mafulu lahu ba bil ilja ta fuska ku bukatar da su ku fakar da su ilal ultidai zuwa cewa sai sun fanshi kansu ko ku ku sake su ku tsawaita tsare su daga gama idda sai suna dab da gama idda ku dawo da su kuma daga baya ku sake sakin su don ku jawo su dade suna idda wannan ba daidai ba ne ومن يفعل ذلك wanda ko ya aikata haka wanda duk ya aikata haka bayan an ce ba daidai ba ne faƙar zalam nafsa to hakika wannan ya zalunci kansa bi tariri ha ila azabin lahi don ya bijirar da kan nasa ga azabar Allah tabaraka wa ta'ala wala ta ta yi zuwa ayati lahi zuwa bayan Allah duk abin da ake faɗa muku ayoyi ne na Allah magana ce ta Allah kar ku yadda ku ce za ku mai da ayoyin nan na Allah abin izgili da ita kar ku mai da maganan nan ta Allah ta koma ta wasa ko ko sai dai ku je ta bi ta bayan kunnen ku ana faɗa muku ne don ku ji ku karɓa ku yi aiki Eh, shi yasa ko yaushe abin da za a samu daga gare ku sami ina wa adana sami ina wa adana siffar mu ne kenan na hakika wa qalu sami'na wa atana ghufranaka rabbana Eh, bi muhalafatiha ku ringa saba mata wa man lam ya'mal biha wanda ko bi yake yin aiki da ayoyin Allah ko da ya fi kowa daukan qur'ani da girmamawa da abin nan amma abin da qur'ani yake faɗa ba shi yake aiki da shi ba in ya rashi aiki wani abin daban zai yi to ya tabbata ya mai da ayoyin Allah nan abin izgili da su Allah ba ya aiko ayoyin nan ne ba dan kawai ku je ko sai sanda ku je kun fi kowa ba sun kui da kai amma wajen aiki da su da ayoyin nan a samu ba haka ba ba dan haka Allah ya aiko ayoyin nan ba ba dan haka Allah ya saukar da ayoyin nan ba waskuru ni matallahi alaikum ku tuna irin ni'imar da Allah ya yi muku Allah ya yi muku ni'imomi daban-daban wanda ba su iyakantuwa wa in ta huddu ni'imatallahi la tusuha inda zama za ku yi ku ce sai kun lissafa ni'imomin Allah ba ne ku ba za ku iya ba zaman ma ku lissafa a ni'imomin Allah ai shi kansa wata ni'imar ce aka yi muku shi kansa wata ni'imar ce aka yi muku to wanda mafi girman to a ni'imomin nan shine musulunci Eh, ba- ya- ya- wato ah, wa- ya muku ni'ima babba da musulunci ya sa musulmul usul ya fara littafinsa da magana babba alhamdulillahi alal in'ami bi ni'matil imani wal islami muna gode wa Allah bisa babban ni'imar da ya mana ni'imar cewa ya yi mu musulmi ya yi mu masu yadda da shi masu ba da gaskiya da shi wa ma anzala alaikum da abinda Allah ya saukar muku min alkitabi na daga qur'ani wal hikimati da kuma hikima ma fihi min al-akam abinda yake cikin sa daga kunce kunce sunnatu shine sunna da ita take bayyana qur'ani imami shafi'i radiyallahu ta'ala anhu yake cewa duk inda ka gani a cikin qur'ani Allah ya ce kitabu kuma ya ce hikimatu to ka tabbata hikimatu din nan abinda ake nufi da ita sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sunan manzan Allah ita ce mai bayyana Qur'ani wanda duk yace zai je da ga Qur'ani ba tare da ya bi ta kan sunan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to bai yadda da Qur'anin ba ma dan Qur'anin kansa shi yake faɗa mana wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ya rasulullah kai ne fa mai bayyana wa mutane abin nan da aka saukar musu na daga Qur'ani shi yasa sunna gaba daya kamar sharhi ce ga Qur'ani sunna gaba daya kamar tafsiri ce ga Qur'ani yi'izukum bi Allah yana gargadin ku da wannan bi ma zala alaikum da abin da ya saukar gare ku an tashkuru ha cewa ku tsaya ku godiya ku gode wa Allah akan wannan Qur'ani da ya saukar muku da hikima da ya bayar gare ku bil amali bihi ta cewa ku tsaya ku yi aiki da shi wa taqullah da duk abin da za ku yi, ku zama masu tsoron Allah duk abin da za ku yi, ku zama masu tsoron Allah wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani Allah masani ne da kowane abu ba abin da yake ya fita daga sanin Allah la ya fa'ala shi ba wani abu wanda yake ya buya gare shi sannan kuma ubangiji ya muhadaba da mazaje ko waliyan mata da yace wai za ta lakatum بلغتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعذب من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر الله يعلم وأنتم لا تعلمون wai za ta lakatum nisa wakacin da kuka saki mata wa talaqu shi saki yanfuzu bil lafzi wan niyyati yana zarcewa ne da faɗa da baki tare da niyya ta zuci banda dan zaran mutum ya yi niyyar sakin mace amma bai faɗa ba to a sannan matarsa ce wannan kaulin shi ya fi rinjaye a mazhaba akwai sabani akwai wanda suka ce ai da zaran mutum ya niyyar sakin matarsa ko bai faɗa ba ta saku amma zancen da ya fi karfi shine cewa a'a labin niyyati dunan lafazi saki bai zarcewa da niyya ba tare da an faɗa ba wala da sarki lisanihi ilaihi wa lam yuriduhu hakanan saki bai afkuwa dan bakinsa ya riga ya zuwa faɗin sakin ba tare da shi ya nufa ba bai nufi ya ce da matarsa hiya ɗalikun ba sai ya ce hiya ɗalikun ba niyya ɗayan ya zamo sabid da baka ne abin to wannan sake bai afku ba illa iyaka wa hazaluhu wasa a game da saki kamar da gaske ne ba wasa a saki inda ba wasa a aure ba wasa a yanci abu uku ba a wasa a cikinsu na farko aure wani mace ya ce da wani na aura ma wance ya kuma da aka ce an aura masa din ya ce na karba ta aure fa ya tabbata sai dai a nemi ragowar sharuɗin amma dai ba a ce wai ba aure ai wasa muke ai wasa muke na ba wasa a aure haka nan saki ba wasa saki ma ba a wasa a cikinsa yanci ma ba a wasa a cikinsu to da fama daga na ajala hunna suka gama iddarsu in karar iddatu hunna iddarsu ta kare fama fa'arulu hunna to ku waliyai ko ku mazan da kuka sake su ko ku ce za ku hana su idabilil auliyai a wato magana ce ga waliyai la tamna'una hunna kan ku ce za ku hana su an yanke na azuwa da hunna daga a ce su auri mazajensu da suka sake su a baya mace suna zaune da mijinta wani abu ya faru ya sake ta ta zo har ta gama idda to kai wali sai matan nan da mijin nan da ya sake ta suka shirya cewa abinda da ya fi kyau a daura musu aure su koma kowanne ne a cikinsu ya jawo rabuwar ma to ya yi nadama ya ga dai rabuwar ba ita tafi ba to kai wali kakka ce haba mu da yake mutuncin mu ya saki yan mu ba za ta ba za ta koma ba za a do Allah a kyale inda ita ta yadda za ta koma ita ce take da zaman ba kai kake da zaman ba ka haƙura al mudalliqina lahunna mazan su da suka sake su min idlaqi shay alasmi ma kana alaihi wanda aka ce azwajahunna majazi ne mursali daga sakin abu ne bisa yanda yake wato bi itibari ma kana kenan ko majazi ne mursali wanda alakar sa itibari ma kana bi itibari ma kana suna da abin da da can yake irin sa qur'ani yana da dama ina wani misali nasa a qur'ani in kamar wa atul yatama amwalahum ina da kila su am yatama to itibaru ma kanu alaihi ne dan la yutuma ba'dal ihtilami ba maraici bayan balaga ba a cewa ko a ba su dukiyar su ai sai sun balaga sai sun balaga to da irin wannan da ya bi itibari ma kana ne wakila wasu suka ce ana magana ne da su mazan da suka yi sakin almudalliqina wanda suka yi sakin nisa wanda suke hana matansu daga aure dan zalunci suna yin narko liman ta zawwaja hunna ga duk wanda ya aure su bayan ku sun gama idda tun da kai ka sake ta tun me na kana cewa ba wani ba bai sai aure ta ba ai da ka zauna da ita daman ba waye sai aure ta ana auren mace tana da miji ne wal musanatu min nisa'i idza tararo matakar sun yarjejeniya ai al azwaj wan nisa'u ai mazan da matan sun yarjejeniya bainahum tsakanin su bil ma'ruf da abin da yake daidai shar'an a shari'a yan kana kufu allaha ya zamo kini ne gare ta zalika nahyu anil aure wannan hanin da ake daga hana mace ta koma gidan mijinta wanda za a sake ta ko kuma hanin da aka yi daga kada matar da aka sake a hana ta kuma ta auri wani yu azubihi ana yin gargaɗi ne da shi ga man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda yake ya yadda da Allah ya yi imani da Allah ya yi imani da lahira a cikin ku duk wanda yake ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira to ji gargadin nan da ake lana wal muntafi bi domin ko sai wanda ya yarda da Allah ya yarda da ranar lahira shine wanda zai amfana da abin da ake gargadin sa da shi zalikum tarkul arali ku bar hana su ko waliyan daga su koma gidan mazansu su sake auren mazansu da da suka sake su ko kuma ku mazan da ku saki mata har suka gama idda ku bar hana su sa'auri wasu mazan azkalaku ya fi tsarkaka gare ku amfau ya fi amfani gare ku adhar ya fi tsarkaka lakum gare ku walahum ya fi tsarkaka ga su mazan min da nasil asani daga daudar zunubi lima yusha ala zaujeni saboda abin da ake jin tsoro daga ma'aura minan ribati daga kan wani abu da zai kawo kokonto ya afku tsakaninsu saboda saban da aka yi da juna a baya tsakaninsu wallahu ya'lam Allah ya san ma fihi maslahatu abinda maslaha ke cikin su an tulata alamun da ko ba san wannan ba wato shi shi abla nan ya kaddara cewa akwai mafuli mahazufi amma su malaman ma suke cewa ba ma sai an kaddara ba sai ya zamo mislul lazimi yasa ba bukatar fa'ili ba bukatar mafuli ko summa ma'al mafuli halul fili ka halihi ma'a fa'ili min ajali talabbusin la kawun za ka kaddara wa in yurad illa mai kun kan zikira annafi mudlakan awil isbatu la fa za ka misulu lazimin fil manzila wasu ce anan ma ba sai an kaddara wani abu ba kawai wallahu ya alamu Allah shi ne masani gaba ɗaya sifar sanin tasa ce wa an kuko mutane la ta'lamuna da sauran halitta gaba ɗaya ba ku da sani sai abin da Allah ya sanar da ku an sai abin da Allah ya sanar da ku shi yasa Allah shi ne masani a hakika ku kam ba ku da sani shi yasa me na ku na cewa ga tsarin da shi za ku bi bayan ko ga wanda yake masani ya tsara muku ga wanda yake masani ya tsara muku yanzu ko mota kake ciki direba wanda ya gwanance ya ce a giya ta uku za a yi tafiya kai baka san komai baka ce a mai da ita do Allah rufa bayan za a yi a ba sai ka ja wa baya ba ko aka ce a ga yanda za a sa ai ta yi ka jawo mota ta mutu nan ko ta yi tsalle ta kife da ko gaba ɗaya ko shi yasa ai a kyale wanda mas- yake masani ya tsara abu tsarinsa masani ko a hakika shine Allah tabaraka wa ta'ala to tun ga shi ya muku tsari me ya wajibi a kan ku ku tsaya ku bi fattabi'u amrahu shi yasa ku tsaya ku bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah Mm. Mm. eh kwarai kwarai kwa kwarai a duk malamai sun gama a nan cewa sabon igiya ce inda yake bai kai uku ba shine wato mu a wajen mu malikawa da shafi'awa aka ce ba sabo ba ne amma na fiyawa suka ce ai anan ma sabo ne to yau ma ce ma sabo ne idan su a jan hanafiyawa